إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha uku ga watan ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau biyu ne ga watan uku lissafin miladiyya shekara dubu biyu da ishirin da shida allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masallacin mus'ab bin umair da ke unguwar kofar gabas cikin garin azare jihar bauchi domin ci gaba da sauraron ma'anonin alkur'ani cikin littafin raddul azhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama wanda Sheikh Abubakar Aliyu Albami ya yi ƙarin fashin baki ibahil ma'ani ala raddul azhan ila ma'anil Qur'an shi ma Allah ya haskaka haskaka rayuwarsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi. Muna karatu cikin suratul Baqara jiya mun ajiye karatu aya ta 187 da kuma za mu tashi aya ta 188. Walamma kana nahyu an akali amwalin nasi ba'dhum min ba'd kaffan an shay'in mithl kaffi sa'imi anil muftirati atba'ahu bihi wato yayin da Allah madaukakin sarki ya hana sashin mutane ya ci dukiyoyin sashi haka kawai ka ci dukiyar wani ta hanyar barna ko kwace kamar yadda yanzu ake yi ko a shiga akawun ɗinka a wawushe maka kuɗi ko kuma a tare ka a hanya a caka maka wani abu a kwace maka wayarka ko a bi ka gida ko a tare ka a hanya a ƙwace ma dukiyarka ko dai ai dabarar da za a yi a maka zamba cikin aminci to Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan ya kasance to sai kuma wato kamar dai kamewa ne daga mai azumi yake daga abubuwan da aka ya halasta masa ya ci ya sha ya amfani da shi to sai aka biyo baya kuma da wannan hidimar wato sha'an da ya shafi na dukiya sai Allah madaukin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم الله مدوكاكين سركي Allah madaukakin sarki yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum ai la ya'kulu ba'dukum mali ba'din mala ba'din kada ɗayan ku ya ci dukiyar kada sashen ku ya ci dukiyar sashi bil batili da barna ai haram shar'an a shar'ance kasarika kamar sata kar mutum ya je ya saci dukiyar mutane ya yi ta ci wala gasbi kamar kwace mutum ya kwace dukiyar mutane kamar yadda yanzu ya yawaita a nan kana tafiya kawai a wani lungu ko a titi ka fitar da wayarka sai wani ya zo ya wafce ya ruga da gudu shi ya zo a kan wani mashin da ya fi naka gudu ko kuma ya kwace ya bewa wani ai fasin fasin yadda suke kallo a irin fina-finan nan har a batar da abin wanda aka kama ya riga ya salwantar da abin tunin abin har ya bace daga wajen to duka wannan haramun ne wa kadhalika rashwa hakanan rashawa cin hanci eh wal hidayatu lil quddatu da kuma kyauta da za a kai wa alƙalai haka kawai ka niki gari ka yabi kaji ko wani abu ko kuɗi ka baiwa alƙali duka wannan rashawa ne haramun ba zai ba za ka abu nan ba akwai alƙalan da suke taka tsantsan ƙwarai da gaske wato a rage musu hanya akan abin hawa ma ba sa yadda saboda shi ma zai iya shiga cikin cin hanci kar wata rana ƙara ta biyo ta kanka a kawo shi gabanka ya ga cewa aika masa alfarma to alƙali yana karewa mutuncin kansa ƙwarai da gaske shi yasa dole sai ya yi taka tsantsan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba alƙalai kashi uku yace kashi biyu nan duka 'yan wuta ne kashi ɗaya shine ɗan aljanna eh ɗan aljanna shine wanda yake hukunci da gaskiya sannan kuma ya san hukuncin yana da ilimin haka to wannan alƙali ne ɗan aljanna amma alƙalin da yake da hukunci ba da gaskiya ba eh ko kuma ya san gaskiyar yake bauɗewa ko ku ba shi ma da ilimin asalatan to wannan duka ‘yan wuta ne, Allah ya tsare mana alƙalanmu, wal'ummalu fil hukuma da kuma wato shugabanni kamar jagorori a hukumance, a kai musu kyauta su ne head-head a ofis, to wannan duka rashawa ne, wa ra'isul ummal da shugaban ma'aikata, fi sharika a kamfani, a ce director. kai masa kyauta duka wannan wato rashawa ce ba zai karba ba na'am wal mudir da kuma shugaba a makaranta shi ma a kai masa kyauta duk wannan ba zai karbi waɗannan kyaututtuka ba wa gairihim da wasansu daga irin wanda Allah madaukakin sarki ya baka iko ya mallaka maka ya baka dama sai a zo a yi ta kawo maka kyaututtuka ga can waɗanda suke da bukata ba a ba su ba yanzu sai ka ga a lokacin hidimar azumin nan waɗanda gidajensu cike yake da sto-sto da abinci sai ga motoci kuma su ake kaiwa ga talakawa nan ba su da shi amma ba za a raba musu ba kun ga wannan kyautar sai ka ce kaga akwai anya kuwa za ta karɓi kuwa an kai wa waɗanda ba sa bukata waɗanda suke da bukata kuma an kai waɗanda ba sa bukata waɗanda suke da bukata kuma ba a kai musu ba to kaga wannan kyautar akwai tasgaro a cikinta kamata ya ce waɗanda suke da bukata su ne aka bawa amma ka ƙara mai ƙarfi-ƙarfi to ina laifin su waɗanda ba su da shi su ma ka ba su sannan shi ma wancan dan ka kyautata masa ba za a hana ka ba ba za a ce ba ka yi ba amma dai haka kawai a tattare a kai wa masu kuɗi masu wanda su sun fi ƙarfin abin wanda kuma yake hankoron ya samu da kyar shi kuma a hana shi kaga wannan bai yi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna saboda haka ba daidai bane ga kuma wani hadisi na Abdullahi dan Amr dan As yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arrashi wal murtashi manzo Allah ya tsinewa arrashi mai ba da cin hanci wal murtashi da mai karban cin hancin duka Allah ya tsine musu kai da ka bayar cin hanci da wanda ya karba duk Allah ya tsine muku to ka yadda ka shiga tsinuwar Allah to kada ka bayar sannan kuma hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa lambar hadisi na 252 da Imam Muslim lambar hadisi na 1610 cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man iqtafa'a shibran min al-ardi zulman duk wanda ya wato yi zalunci daidai da ɗani ɗaya ɗani ɗaya haka ɗani ɗaya tak na ƙasa ka shigar da shi filinka ko gidanka ko ka ci hanya ko ka ci filin wani ka shiga iyakarsa da ɗani ɗaya tak Allahu iyahu yau malƙiyamati min saba'i arbina za a naɗe maka wannan wajen har zuwa ƙasa ta bakwai a ɗora maka a kanka, ka yadda da wannan? To, kaga da yawa ba ana a iyakar gona ya an ringa ci kenan ko a gida ko kuma hanya. In ka ce hanya, ai hanya hakki ne na al'umma da yawa, in ka ci ka ɗauka wai banza ka ci? Ina, kai dai ka tsaya yadda hukuma ta ce maka ka tsaya, daga ƙofar gidanka zuwa taku biyar. in ba lungu ba ne kenan shi ma to kaga to nan ne aka baka hurumin kai abin da za ka yi amma in ya wuce wannan to ka ka shiga cikin haƙƙin al'umma saboda haka Allah madaukin sarki ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci sashi ya ci sashi dukiyar sashi da barna shine ta hanyar haram a shar'ance kamar sata kamar kwace wa tudulu ai wala tudulu ai tulku ai wala tusri'u wa tubadiru alal amwali ilal hukami kada ku kusanto da dukiyar ku kawo wa mahukunta wato ku kaiwa jami'an tsaro ko ku kaiwa masu wato mantasabo alƙalai kenan don su taimake ku akan barnar da kuke yi don su kwata muku hakkin da ba naku ba an gane ko sai Allah madaukakin sarki yace kar ku kaiwa ilal hukam lita'kulu dan ku ci fariqan ay ta'ifatan min amwalin nas ku ci dukiyoyin mutane mutalabbisina bil ithm kuna cha kuɗa da barna da laifi wa antum ta'lamuna annakum mubtiluna alhali kun sani ko mabarnata ne faman hadha to saboda haka duk wanda ya san haka yin hakan to la yahillu baya baya halasta haramun ne inna lillahi to wannan haramun ne ko ba kunna wutar man ba ko to yin hakan haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta thumma taqala siyaqu sannan siyakin sai ya ciro ila bayani ahwalin nasi zuwa bayanin halayen mutane wato bayan sun runguma musulunci fa innahum ya'tuna bi as'ilatin tarshiduhum fi hayatihim aljadida wato za su ringa dora tambaya akan rayuwarsu sabuwa da suka shiga ta musulunci saboda babu rayuwar da tafi daɗi irin rayuwar musulunci wa rubbama sa'alu su'alan ma wasalu ila muqami fahmihi da yawa ma za su tambayi tambayar da ba su kai ma matsayin da za su fahimce ta ba. Bala ya tafi dunar fa'ida almakasuda, ba za su fa'idantu da fa'ida da ake nufi ba. Fabada'a ta'ala bi taujihi annahu, idza arada sa'ilun an yas'ala fal yas'al su'alan yanfa'uhu wa yastafidu bihi fi dinihi aw fi dunyahu idan mutum zai yi tambaya to yayi tambaya irin tambayar da za ta amfane shi ta fa'idantar da shi a addininsa ko kuma a duniyarsa, kar mutum ya tambaya da ta safo ta shirbici wanda ba za ta amfane shi ba, sai Allah maɗaukin sarki ya ce,
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى والجفا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
Allah maɗaukakin sarki yake cewa yas'alunaka ya Muhammad suna tambayanka ya Muhammad anil ahilla dangane da jinjirin wata wai lima tabduwa daqiqatan thumma tazidu hatta tamtali anuran thumma ta'udu kama bada'at me yasa jinjirin wata yake farawa dan siriri da kyar ake ganin sa yana ƙaruwa yana ƙaruwa sannan haskensa ya cika sannan kuma ya ringa koma baya ya koma kamar yadda ya fara me yasa haka take faruwa kaga wannan tambaya ce mai amfani wala takunu ala halin wahida kashams yaya akai wata baya kasancewa a hali ɗaya kamar rana ai rana kan ga ta nan katuwar ta take fitowa tana haske har ta zo tana zafi ta zafi ta tafi da girmanta sannan ta faɗi kuma da girmanta da hali ɗaya to amma wata shi ba haka ba ne jinjiri yake ake haifarsa har kuma ya zo ya kai yadda ya kai ya cika sannan ya fara raguwa kamar da yadda mutum yake haka yake to me yasa sai Allah ya ce qul ka ce da su ƙullahum ka ce musu, hiya mawaƙitu, ai jam'u miƙatin linnasi, ai wannan wato lissafi ne na mutane, ya alamuna biha auƙati zur'ihim, suna sanin lokacin shukarsu, wa mutajarihim da kuma kasuwancinsu, wa iddatu nisa'ihim da kuma iddar matansu. jam'u idda kenan suna sanin duk waɗannan lokacin da za su yi shuka da lokacin da za su yi kasuwanci da kuma lokacin da iddar matansu za su ƙare za ta ƙare iddatul mutallika iddar wacce aka saki ko kuma almutawaffa anha zawjuha wanda mijinta ya rasu ya batta to akwai idda akanta wasiyamahum wa iftarihi da kuma azumin su da kuma ajewa azumin su duk wannan lokuta yake gwada musu wal hajju wal hajji kenan da kuma afafi wato afafi ne alan nasi da kuma yi ulamu biha waqatuhu mutane za su san lokacin aikin hajjin su yaushe ne ne ai Allah ce al hajju ashhurun ma'lumat aikin hajji wa'ansu watanni ne sanannu a cikin su ake yi saboda haka lokacin aikin hajjin nasu, Shawwal, Zulƙa'ada, Zulhijja, a waɗannan watannin ake haramar aikin hajji. Haza min jawabi sa'ili, bi gairi masu al'anhu, tambihan ala annal aula lahum an yas'alu an hadal mujabu bihi. To wannan kaga an ba shi amsa ne, amsa gamsasshiya mai faɗi aka faɗakar da shi. aka yi masa bayani yadda ya kamata ya gane, me yasa wata yake farawa kaɗan har ya cika, har ya haske, kuma ya sake tawaya ya zo ya dishe kamar yadda ya fara. Sai aka masa bayani gamshashe da abin da ya nema ma da abin da bai nema ba aka ƙara masa. Fa'ida, akwai fa'ida in ji malam, ya ce, Kullum ja a su'alin fil Qur'an. duk tambayar da ta zo a cikin alkur'ani ujiba anhu bi qul aka amsa masa da fadin qul bila fa ba tare da fa ba ba ce fa qul ba aka ce qul kaman nan ai qul aka amsa ko fa innahu yadullu ala hal hal wuqu'i su'al wato yana nunin halin afkuwar tambayar ne wama ujiba bil fa fa huwa lil mustaqbal ai in su'ilat faqul wato in aka ce faƙul aka amsa maka da faƙul to wannan abin da zai zo future ne gaba sai kuma fa'idatan ukura wata fa'ida kuma ta daban alfarku bainal waqt wa bainal mudda wa zaman bambanci tsakanin waqt lokaci wal mudda da kuma tazaran lokaci wa zaman da kuma zamani annal mudda mutlaqa imtidad wato in an ce mudda a saki abin yake yana da faɗi yana da faɗi sosai amma in an ce zaman muddatun munqasimatun ila al-madi wal hal wal mustaqbal amma zaman zamani lokaci ne da aka raba shi zuwa abin da ya shuɗe da kuma halin da ake ciki da kuma abin da zai zo gaba wal waqt waqt kuma az-zamanul mafrud lokaci da aka wajabtawa abu aka aka sanyawa abu li amrin mithl waqti dhuhri lokacin da aka sanyawa abu aka ce wannan lokacin za a yi shine zamanin sa kamar zamanin shuka kowa ya sani a damuna ake yi ko ba haka bane shine kamar lokacin azhar kowa ya san lokacinta daga zarar rana ta karkata ne daga equator taqaddama anna hadhihi al-umma ala millati ibrahim to saboda haka ya gabata cewa wannan al'ummar tana kan addinin annabi ibrahim allazi amara bi bina'il baiti umira bi bina'il baiti wanda aka umarce shi da gina ɗakin ka'aba wata tahirihi da tsarkake shi litta'ifina ga masu dawafi wal akifina da masu itikafi wal rukka'i sujud da masu ruku'u masu yin sujada masu sallah kenan yana daga cikin tsarkake shi wa min tatahirihi izalatu zawaidi al-amaliya wal i'tiqadiyya allati zadatha al-jahiliya bil hajj wal umara daga cikin tsarkake shi wato kawar da wasu ƙare-ƙare da wasu ayyuka wanda da na wani kudircewa waɗanda mutanen jahiliya suka tsurwurtar suke aikatawa a aikin hajjinsu da umara. Za ka samu a wancan lokacin idan mutum zai zo ya aikin hajji ko ya umara in ya zo sai ya tsirara ba zai yi da kayansa da ya zo ba da su ba, da ire-iren waɗannan abubuwan, wai kayan nasa akwai haram, bayan kuma cikin ɗakin ma wato sun gurɓata sun cika shi da gumaka to sannan kuma idan mutum ya je aikin hajji wai in ya dawo ba zai shigo gidansa ta ƙofa ba sai dai ta baya ta baya ko kuma ta katanga eh sai wai ba zai shigo ta ƙofa ba sun canfa waɗannan abubuwan shine sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaisal birru ba aikin alheri bane ba bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku zo wa gidajenku ta baya eh wai in kun yi harama da aikin haji eh fil ihram kanu yaf'aluna dhalika wa yaz'amunahu birran suna aikata haka kuma suna dau tsaraya cewa hakan din aikin alkhairi ne Allah ya ce walakinnal birra ai aikin alkhairi manittaka shine wanda ya kiyaye Allah ya ji tsoron Allah bitarki mukhalafatihi ta hanyar barin saba masa wa atul buyuta min abwabiha ku zo gidaje ta kofofin su fil ihrami wa kagairihi a cikin kun yi harama da aikin haji ko kuma waninsa wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun tabbas in kun ji tsoron Allah ai tafuzuna za ku rabauta za ku rabauta وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانه الأصلية da wannan ne ya ɗinke zukata da haƙiƙaninsu na imani na asali hiya taƙawa shine tsoron Allah so da haka hukunci yana ta kewayawa hukunci yana ta kewayawa sai Allah maɗaukin sarki ke cewa wa qatilu fi sabilillah ku yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ay li ila idinihi saboda ɗaukaka addininsa domin kiyayewa li'anna hifdhal amni fil umma al muslima ila'il lidinillah kiyayewa aminci a cikin al'umma musulma shi ma yana cikin ɗaukaka addinin Allah alladhina yuqatilunakum wato waɗanda suke yaƙan ku minal kuffar kuma ku yaƙe su wala ta'tadu amma kar ku yi musu shishigi alaihim bil ibtida'i kar ku fara yaƙan su bil qitali da hanyar kashe su inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetar hanya baya son masu shishigi almutajawizina ma haddalan wanda suke ƙetarewa abinda Allah ya iyakance musu wa hadha mukhtassun bi qitali quraish wannan ya keɓance yakin qurayshawa sai Allah madaukakin sarki yace wa qatuluhum
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوhum وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين na'am Allah madaukakin sarki yake cewa waqtuluhum ku yaƙe su haifu saqiftumuhum ai wajadtumuhum duk inda kuka same su to ku yaƙe su wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrajukum yadda suka fitar da ku ai makkata wa qad fa'ala bihim dhalika amal fath kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu haka shekarar da aka yi fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira kama fa'ala bi abdullah bi abdullah bin khatal kamar yadda aka aikatawa abdullah dan khatal wa kana qad aslama kadiban ya musulunta amma musulunci na ƙarya falamma ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li jam'i zakati yayin da manzon Allah ya aika shi ya karbo zakka wa ba- wa ba'atha ma'ahu rajulan ya aike shi tare da wani minal ansari daga cikin mutanen Madina bayan sun fita bayan gari ko sun karbo zakkar faqatalahu faqatalahu sai ya kashe shi fi tariqi a hanya wartar da ya ridda hariban ya gudu to lokacin da aka zo fatahu makka wa fi hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakhala amal fath ala ra'sihi migfar manzon Allah ya shiga makka shekarar da aka yi fatahu makka akwai balbali fular kwano a kansa falamma naza'ahu yayin da ya cire ja'a rajulun faqala inna ibni khatal muta'alliqun bi astaril Ka'aba ibn Khatal ya boya alabulan Ka'aba fa qala uqtuluhu manzo Allah ya ce ku je ku kashe shi ja'a rajulun wa huwa ja'a rajulun huwa Abu Barzat al-Aslami wani mutum ya je shine Abu Barzat al-Aslami ya kashe shi yace domin harami baya karewa mai sako baya karewa wanda ya gudu da jini wanda ya ha'inci shi kuma duka yayi saboda haka aka kashe shi za Allah ya haka wal fitnatu ay ashirku minhu shirka a cikin su ashaddu ay a'zamu min al qatl ita tafi girma akan kisa lahum fil haram fil haram a harami aw al ihram ko kuma lokacin da aka yi harama da aikin haji wala tuqatiluhum inda al masjid al haram kada ku yaƙe su a masallaci mai alfarma hatta yi ƙatilokum fi har sai sun yaƙe ku, fa in ƙatilokum fi in suka yaƙe ku a cikin makkan ma, faƙatulohun, kar ku ƙyale su ku yaƙe su fihi a makka. Kazalika, kamar haka, wato, kisan da fitarwan jaza'ul kafirina sakamakon kafirai, aljaza'u min jinsil amal, idan mutum ya yadda ya shi ma a masa, fa inin ta hau anil kufuri. wa aslamu in kuka hannu daga kafirci kuka musulunta fa inna allaha ghafurul lahum Allah mai gafara ne a gare su rahimun bihim mai jin kansu ne wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna aitu jadu fitnatun shirkun har as, har a rasa shirka har ba za a samu shirka ba wa yakuna dinu al-ibada lillah kuma addini wato bauta ta kasance a Allah shi kadai ake wahadahu la yu'badu siwahu ba a bauta waninsa fa ininta wa an shirki in suka hanu daga shirka wala ta'tadu alaihim kada ku musu shishigi dalla ala hadha wala udwana i'tida'an bi qatalin aw ghairi kada ku musu shishigi da kashe su ko waninsa illa ala zalimina sai dai akan azzalimai umaninta ha falaysa bi zalim amma wanda ya hanu daga shirka ba azzalimi bane wala udwana alai shi kan ba za a yi masa shishigi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum To. Mm. Mm. Eh. Eh.
Thank you.